وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya Allah ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ka dare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi wadda muka saba karatun fi'ihu muna karanta hallul masail fatan alheri ga dukkan waɗanda allah ya kaddara suka ma littafin hidima har ya zo zuwa gare mu yau muna biyar ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar na ji haka yake kuma allah ya kaddare mu da zuwa wannan darasi shine na bakwai in ba na manta ba wancan sati an samu abin nan din da ba mu darasi ba ubangiji allah ya ba mu da sauki dukkan rayuwa da ake fama da shi na addini ubangiji allah ya ba mu ikon jurewa da daukan ɗawainiyan abin da za mu iya wadda ba za mu iya ba allah ya isar mana amma a kullum muna addu'o'i na alheri ga waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya wadda rayuwar haka take tafiya wata rana mu ɗin ma sai dai a yi labari wani bahaushe ya ce wai mai labarin ma wata ran baya shi ma sai dai ba da labarinsa kenan ko to Allah ka bamu da sauki Allah ya sa a tuna mu cikin alheri Allah sa a tuna mu cikin alheri wannan karatu yana gudana ne a gargashin kungiyar jama'atu za ta bi da awai kamata sunna wadda Sheikh Ismail Dizbir Zakariya ya kafa bangiji Allah ya ji kanshi da rahama wanda yake jagoranci a haliyan yanzu a lara asihim Sheikh Sani Haya Jingir bangiji Allah ya kara masa nasara da taimako ba mu ikon tallafawa da masa da'a cikin abin da addini ya shar'anta Allah ba mu lafiya da zama lafiya in ba na manta ba inda muka kwana wance inda muka kwana kenan zan ce shafi na 21 za mu tashi shafi na 22 daidai ta sama ina ji haka ne amma duk da wani ɗin zan ɗan faɗi ɗan abin da muka yi baya don mu ji wani abin ya zama daidai da daidai Allah ya ba mu sa'a al'amur bin ma'arufi shine muka muke ciki umarni da kyakkyawan aiki an ce baligi duk abin da zai yi ya zamanto ya san me yake aikatawa sannan in ya ga wani yayi ba daidai ba ya hana shi shine abin da ake so saboda me saboda idan masifar ta tashi in ma bai hana shi ba masifa in ta tashi har da shi za ta hada to kaga gwanda in ta zo ta same shi sai ya zamanto shi dai a cikin jarrabawa ne ta same shi ba wai a'a daman yayi shiru ba dan shi dan an ce shi dan akwai mai magana akwai mai shiru iya ganin ana ta laifi ba ruwansa zai shuru abunsa to musifa ta zuwa da shi za a hada Allah ka rufa mana asiri aka ce umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki farilla ne fardu aini ne ko farilla kifaya ne sai aka ce farilla ne mai kifaya kamar yaya shine wani na iya ɗaukewa wani ba duka gari kowa ya zama mai wa'azi ba amma in an samu waɗanda suke wa'azi to alhamdulillahi saura kuma sai su zamanto 'yan mai 'yan bi amma idan har aka ce duk gari ba kuma mai wa'azi to duk garin sun saba wa Allah Allah ya bamu da sauki daga ce fardul kifaya ne farilla ne na wani na iya daukewa wani dalla alaihi alkitabu was sunna qur'ani da hadisi yayi nuni da haka wal ijma' da ijma'in malamai bi sharɗi amma kuma yana da sharadi ba wai kawai kana da dama kai ta kira ko ta ko ina a'a abun da tsari addinin musulunci ya tsara komai daga ce Allah yu'addiya ila munkarin akbarun minhu wa an ya zahara lahu ta'athirun ya ce shine shi mai kiran ya kasance bai bar wani abu na munkari abun ki ba ma bale har wani abun da za a zamanto ya samu gurbi a nuna shi da shi bi ma'ana yana kiyaye duk abin da ya dace daga ubangiji sai dai abin da ya zama ba yadda ya iya wannan kuma to shine san zaman shi ba ma'asumi ba Allah ya ganar da mu wa an yakuna birifkin kuma ya kasance in zai yi kiran nan da tausayawa wa hikimatin da kuma hikima ala maratibu salasa akan maratib as-salasa mene tsari guda uku taba'an li'istidadatil qa'imi bihi don wanda zai yi kiran ya zamanto ya dau ɗaya cikin wanda zai yi wanda yake da iko a kayi in duka ma uku yake da iko a kayi shikenan an yi gayyiral munkara biyadihi shine mutum ya kawar da abin da ba shari'a ba ta so da hannunsa in kanat lahu bastatun in ya kasance bastatun yana da shimfiɗin yin haka wayadun ɗulan ala ardi bilkabdi alal me alal yadil mujirim yana da iko ya hana ya kame hannun mujirimi akan aikata laifin yana da wannan iko ɗin ko yana da ikon ƙarfin gwamnati ko yana da ikon ƙarfin mai ƙarfin hukuma ko wani abu makamancin wannan ko sarki ne ko me zai iya sawa a ce a bar kaza kawai in mutum bai bar bai sa a kama shi a ajiye wannan daman shi kenan wal qabdi alal mu'taddina ko kuma kamewa kan mai tsallake dokokin Allah fa in lam yastadi in ba shi da wannan ikon to sai aka ce me yugayyir bi lisanihi yaki da me ya canja abun da ake yi wanda ba daidai din ba da harcensa bi zikiri da kiran wanda ya ce masa kazan nan fa kaza ne wal mawa'izi ko kuma ya ta masa wa'azi wal irshadi ko kuma ya shiryar da shi hanya mai kyau wal nasihati ko ya masa nasiha au bil istihanati ko kuma a'a akwai a wani hukunci na wulakantawa in an marhaka kuma zai bari sai a masa wa taubihi ko kuma mai abinda duk baya bukata ya zama an masa shi to wannan inda har yana da wannan ikon to yayi shahadati alaihi amamalin muhakimi ko kuma a'a zai iya zuwa ya ba da shaida a gaban mai hukunci wane ya ɗauke wane waya ka sani ya ce tabbas ni a gabana ma aka yi shikenan kaga bare ce tab yanzu aka je aka ce ni na faɗa to an samu damuwa a ba ruwansa da wannan to zai iya wannan ulul amri ana maganan ma'abuta al'amarin ku wanda zai faɗa kuma ya iya alkali kenan zai iya hukunta mutum in ka bada shaidan za a yi haka to za ka je ka yi kaga muna baka dama kenan fa in kafa bararan to idan har kuma in ya je ya ba da shaidan ko wani abu makamancin waɗannan abin da aka jero ɗin yana jin tsoro kar a cutar da shi auta haƙaƙa bi adamil insafi lahu ko kuma a'a ba za a iya masa adalci ba don ya faɗa a masa cewan e a tun da ka ji ya faɗa to daidai ne a da wannan ta ai wannan tun da ya faɗa to ƙarya yake yi dama to jama'a al'umma da yawa kuma gashi ya gani to don haka ba za a masa wannan ba to sai ya janye falyunkir bi kalbihi to ya ƙi a ina a zuciyansa wa ya karahu wa ya jir ahalil ma'asi ya ƙi abun ya ƙyamaci abun kuma ya nisanci ma'abotan laifin wa munkarati wa ahalil fiski da duk wani abun da shari'a ba ta so da ma'abotan fasici duk ya guje su a cikin ransa wani faƙi da munafurci ƙasa yake da munafurci da kasanta bi ma'ana ya fi shi zurfi ma'al azami ala tagayiri inda wujudil istida'ati wal qudrati ma a cewan tare da duk wannan abun da aka jero don ka samu dama wurin aiwatar da ɗaya daga cikinsu ko gaba ɗaya to wannan yana daga gangane da yadda ka san kanka inda ka san kaza in kai shine mai samun fa'ida to shine za ka yi Allah ka bamu da sauki sai Allah yake cewa walatakun minkum ummatun ya ce ta kasance daga cikin akwai wata al'umma ka ba duka gaba ɗaya kowa kenan ba ta kasance akwai wata al'umma ya da'una ilal khairi za ta dinka kirayen mutane zuwa ga alheri wa ya amuruna bil ma'arufi tana umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna anil munkari tana hani da mummunan aiki wa ula'ika humul muflihuna to wa'annan al'umman su ne za su samu rabo su ne masu rabauta amma in dai ba a haka to an samu matsala da wanda ya ƙi kiran da wanda za a kiran duk lalacewa za a yi ba bahaushe ma ce wai a rashin kira karan bebe yake bata me yasa zai bata saboda ba kira yana ta tafiya he ya bace kawai shikenan Allah ya bamu da sauki wa qala aidan me kowa mai komin ya ƙara cewa kuntun khaira ummatin kun kasance fiyayyar al'umma ku al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me yasa aka zamanto kuntun khaira ummatin din ukhrijat lin nasi an fitar da ku ne dan amfanuwan mutane mene zai zamanto za zamanto alherin ya bi mu shine ta'amuruna bil ma'rufi kuna umurni da kyakkyawan aiki watan hauna anil munkari kuna hani da me mummunan aiki wa tu'minuna billahi kuma kuna yin imani da Allah to wannan shi yasa aka ce kuntun kaira ummatin kun kasance fiyayyar al'umma mafi alheri Allah ka ganar da mu in al'umman ta zo ta yi shuru to kaga bata zama fiyayyen al'umma ta zama to mai alherin ba kenan shi yasa dole ne ayi wa'azi wani sai ka ga yana ta hayaniya na dan lokaci da aka san samu dan matsaloli kaɗan aka ce to yanzu tafsiran nan da ake sawa a gidajen tv da rediyo da meye to wai me yasa ma bara a sa a rediyo ɗaya ba sauran a raba wa mutane kuɗin wai a fita a ɗan rage raɗaɗi to raɗaɗin kan da wanda aka biya da yanzu da wani har yanzu ba an fita ne buhari bai dinka an wa mutane kuɗi ta corona ba da dubu ɗaruruwa ta rage raɗaɗin ne ha to kuma ai wani shi ba da ikon zuwa gurin wa'azi wani ba tasha ɗaya yake ji ba wani shi ba ba baya jin ma rediyon gaba daya to ya za ka yi kuma kana so wa'azin nan ya shiga ta ko ina to wanda yake kunnawa ya ji ai baka takaita mar ba me shi ma ya ji kira kuma hujja ne a kansa ya ji kira ko mata ina ne ya ji kira to yanzu a ce tab yanzu a biya kuɗin mota mutum ya tafi ga tsadan mai ga me ya tafi wa'azi a can ba malamai ne ha to amma ubangiji baka ji ya ce ba mutanen da ake kiran su sakalcin anal ardi amma kuna ƙara nokewa a doron ƙasa shike nan ita wa'azi wallahi kuɗi ai yawa tam ai ba inda za ni ai baka san zuwa aje a cikan ma kan shi alheri bane amma duk lokacin da dan adam zai haska maka mai haskawa ya ga sharar to ba kira ake ba kira ake ina mutanen da ake kiran su kuma na mutanen da ake kiran su dole ne wa'azi ai dole ne kuma a bashi goyon baya in ko aka ce eh shikenan duk an zauna ba ra'ayi ba to duk ƙasan ta yi laifi ashe abin da ake yi addini ne yanzu sahabbai da za a tada mutum a ce masa tafi gari ka za ka je ka zauna da komai sa ba zai tafi kenan zai je zauna shi an tura shi aiki a can an tura shi aiki a can to nan din ya kan abun kenan in ka je me za ka karantar da mutane ka taho shi ne fa farkon kungiyar nan ma ana yin haka sai a tada mutum a ce to je gari ka za ka zauna shaka adam girbi ya ce abin nan lagos ya zauna an ce a maiduguri ma to kaga an gama dafa gidanka da komai da sana'an naka duka zaka tafi fa ba wani abu bane wanda zaka nunnoke ka zauna babu adam ka gani me jos eh kadina oh kwarai kuwa ba san ma dalilin zuwan shi yolan ba ma to me ya sawo saboda ai koyi ne da me da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne abun yake tafiya amma mutumin da bai sani ba to shi babban damuwansa sai ya tuno kuɗin to kuɗin nan kam ko yaya za ka yi kuɗin nan za ka kashe a gidanka tafane ma kaɗai ya ishe ka ko bai ba ka cinye su a tafane ba kuma an cinye tafane na gurbin su ba sun wuce ba kuma irin rayuwar nan da ake ne irin rayuwar ciki yanzu ka bata an jima ma ta ce tana bukata ko yaya duk abin da ka ci dai daga safiya zuwa yanzu sai dai a ce tufo neman ƙari nake yi sai a ce neman ƙari take yi to ɗan adam kam zai daina ne to yadda ba za ka daina ci ba ba za ka daina sha ba to ciyar da addini gaba ba a daina shi idan ka ga ɗan adam yana sukan kira da ake ko kuma yana abun na damunsa to imaninsa ne ya rauni amma yadda sahabbai suka yi gogoriyo wurin tafiya yaƙi mutum ya fito zai je yaƙin ma bai samu kayan tafiya ba a bashi haƙuri ya koma gida yana zubar da hawaye to wajibi ne a gare ka dole hakan za ka yi duk wanda Allah ya bashi dama shi tafi ai ba duk gaba da ake rorewa tafi wa'azi ba sam yanzu wayansu maluman ga sunan maluma ne amma ba sa zuwa filin wa'azi me yasa an ajiye su saboda hukunce hukuncen ku wane yayi kaza matan matan wane ta yi kaza da wane wannan yayi kaza ba za a je kotu ba sai a zo a zauna a yi sulhu a tashi shikenan an gama su suna nan suna bincike Allah ka ganar da mu duk inda za a samu ilimi to nan ne ake so al'umma ya zamanto suna ta kwarara yau ka ji a bakin wancan wancan ma ya faɗa ka ji wancan ma ya faɗa ka ji ka gyara wancan ka gyara haka ne har kabari ta zo da same ka ko ka je ka same ta ne kai ka za a yashe Allah ka bamu da sauki to gashi nan ubangiji yana gaya mana cewa kun kasance fiyayyen al'umma ne ta'amuruna ukhrijal nasi an fitar da ku don amfanuwan mutane ta'amuruna bil ma'rufi kuna umurni da kyakkyawan aiki ne watan hauna anil munkari kuna hani da me da mummunan aiki wa tu'minuna billahi kuna imani da Allah to kaga ina samu ba a kiran kuma fa to shikenan abin da ake nema bai yiwu ba qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace wallazi nafsi biyadihi yace na rantse da wadda numfashi na yake hannunsa ka jifa la ta'murunna bil ma'rufi wallahi ko ku dinka umarni da kyakkyawan aiki wala tanhawunna anil munkari wallahi ko ku dinka hani da mummunan abi ma'ana ku dinka umarni da kyakkyawan aiki nan kuma ku dinka hani da mummunan aiki ko ku yi wannan aw la yushikanna lahu ko kuma yayi kusa ubangiji an yi an me ya ba'atha alaikum iqaban yayi kusa ubangiji ya taso da wata azaba daga gare shi thumma tad'unahu ku a bayan an tashi an ce masifa ta tinkaro ba sai addu'a ba jama'a mu sa junan mu addu'a wannan bala'i Allah ya tsare mana ba shine kake faɗa ba ai baka da ikon in ba dai addu'a ba baka da wani abu ko yace to thumma tad'unahu za ku yi ta kiran shi fa la yustajabu lakum ba zai amsa muku ba saboda me saboda ba ku yi umarni da a daina aiki mummuna ba ba ku umarni ai kyakkyawan aiki to in babu maluman da za su yi kuma yaya kenan masifa ta kai masifa ko shine yasa tana ɗaya daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yace masifar abin nan ƙarshen zamani shine qabdul ulama alamomin tashin alkiyama kenan a dinga ɗauke maluma duk wanda aka ɗauka ba za ku samu gurbin sa ba duk wanda aka ɗauka ba za ku samu gurbin sa ba to alaman duniya ta kusan tashi kenan ko ka gane ko baka gane ba idan aka ce wannan babban malami ya tafi to gurbin sa kam sai dai ku yi iya abin da za ku yi amma ba za ku samu ba in an ce iliminsa wannan da aka kawo ya iliminsa ya kai ilimin shi to haƙurinsu iri ɗaya ne ko basiransu iri ɗaya ne ko yadda hikimar da Allah ya bashi iri ɗaya ne ba zai yiwu ba saboda mai saboda al'umma ana ta faman naƙasata ana naƙasata har kuma lalacewa ta zo ta same ta Allah ka bamu da sauki Allah ka hana mu ganin wannan masifa ashe dole ne a dinga umarni da kyakkyawan aiki dole ne a dinga hani da mummunan aiki marra aminkum munkaran inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa duk wanda ya ga wani abun ki a cikin ku bi ma'ana ya ga ana laifi falyughayyirhu bi yadihi to ya kawar da hannunsa fa in lam yastati in ba shi da ikon kawarwa da hannu fa bi lisanihi to yayi wa'azi ya hana fa in lam yastati in ba shi da iko fa bi qalbihi to ya ki da zuciyarsa wa zalika adhaful imani wannan kuma shine mafi raunin imani Allah ka bamu da sauki sai fa shiru ba yadda zaka yi ba yadda zaka yi duk a cikin wannan maratib din ba ka da iko ka bi wani Allah ka bamu da sauki wannan shine karshen umurni da ake ta yi me ayi umurni da kyakkyawan aiki ayi umurni da kyakkyawan aiki ayi hani da me da mummunan aiki Allah ka bamu da sauki yanzu misali ai rayuwa mutum da ya zo a duniya ba shi ba shi ba haka kawai ya faɗo ba iya da iyaye ai yana da mahaifiya ko mahaifa in ma bai gansu ba amma dai duk wanda aka yi rayuwar akwai yadda aka yi wani ya taimaka masa har ya so wannan lokaci din to yanzu ta gomashin rayuwa guda ɗaya wadda zai zamanto maka alheri Allah sai ya ma umurnin cewa ku bautata wa Allah wa bil walidaini ihsana yace iyaye kuma ku kyautata musu to anan kyautata wannan idan kana so ka zama nagartacce ka zamanto komi al'umma ma suna amfanuwa da kai to ya zamanto waɗannan guda biyun da aka fara ma magana a kansu ya zama ka cika musu abin da Allah ya faɗa da ya ce maka abautawa Allah sai ce wabil walidaini ihsana ya ce wa in ma ya bulugan na inda kibara ahaduhuma aw kilahuma yanzu in ka samu girma ya same ka tare da iyayen nan babban abi ma'ana daga ciki ɗaya ne ko duka guda biyu sai aka ce falata kulla huma uffin karka ce tir ni wallahi kun dame ni falatan har huma karka musu tsawa to ai Allah ya san wannan lokacin zai zo in har lokaci ya kawo jiki shi baban ko ita ma mahaifiyar za ta dinka abun da kai a ganin ka ba daidai bane su kuma daidai ne a wurinsu sai aka ce to karka musu tsawa karka gaya karka musu mai tsawa karka walakanta su wannan umarni ne na waye na Allah in ka bi ka huta in ka bi ka ce abin da ka ga dama za ka yi to ba za ka guje gani ba komi ka taba a duniya ba zai albarka ba saboda mai ka bar albarkan tun daga gida yi wa da'a wa iyaye alheri ne babba kuma alkur'ani sai ya gaya maka cewa wa in kana kafirai ne ko da kafirai ne ba sa sallah wa in kana mushrikai ne ko da mushrikai ne suna hada Allah da wani wurin bauta kai dai babban abin da aka ce maka da'a gare su idan ka sake to za ka sha wuya sai ka ga duk rayuwar da ake sai ka yi sama kana neman wani rayuwa kawai sai ka ga ka dawo ƙasa baka sanya aka yi ba saboda me saboda ka tsinke carbin ka tuntuni kaga addu'a ka ba za ta karbu kenan to mu iya abin da zamu iya wanda Allah ya kaddara ya ga iyayensa suna nan da rayuwa to wallahi ya iya abin da zai iya har Allah ya raba su lafiya amma idan ya sake ya haɗu da Allah akwai fishinsu a ciki to ya kama wa kansa masifa wayansu sanadin matayensu ne fa suke jawo haka wayansu kuma sanadin me sanadin ra'ayinsu ganin damansu kawai sai ta gallaza wa mahaifiyar da ta haife shi wai ta ya biya ta iya abun da ta masa kenan wannan musifa ba ta kai inda ta kai ba ubangiji Allah ka warware mana to wannan musifa in ta taso ba za ta tsaya akan shi shi kadai ba ko ba za ta tsaya akan ta ita kadai ba za ta maimaye ne duka al'umma don duk da ya zama guba a cikin ku to zai wala to in ƙarya ne ya kama hanya sai ya zauna ya shirya karya to ya zama tsinan ne kan ya zai yi ba sai karyan ba in harka ta sare sare ne ya sari kowa ba abin da ya dame shi bahaushe ma ai kaji ya ce ta wannan kaman bakin uwa ko ba a samu haka ne to kowa ya iya abin da zai iya zai rage mana raɗaɗin rayuwa haka matan da ake aure dole ka musu me ka musu adalci su ma ka kiyaye duk abin da Allah ya kaddara ita ma ta ma waye mijin da ta ake aure da ta adalci ya fita nema miki abincin ci sa'an nan ki zo ki dora abun gani daman ki sai abun da kika ga dama zaki to akwai matsala kenan amma idan kika bi shi sau da kafa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ta mutu mijinta radin anha yana mai yarda da ita yana bakin cikin rabuwa da ita yace to yar aljanna ne to amma kuma ina kuma ta yaya za a samu haka ba sai dole an yi ba in baka yi kina kwance zai yi ne ba zai yi ba lalle ilalla dole ya miki da'a ke ma dole ki masa me biyayya wannan shine babba me ne dan a kyautatawa a kyautatawa duk abin da Allah ya kaddara na haƙƙi ka sauke musu kai su kuma su yi su maka da'an da Allah ya kaddara haka yayan da ka haifa kowa na da haƙƙi a kanka kar ka yadda in ka haifi yaya ka basu kawai shikenan ce to abun ne a zamani shikenan shi a zamani zai kare shi zamanin sa ko ba ko ba na Allah bane zamanin sa shi bai tsini ba duk abin da ba shari'a bane ai babu abin da zaka aikata shi wanda shari'a ba ta yi maganar sa ba wallahi kara da zaka tsinka ka ka saka tagorin ka shari'a ta ce ma ga yadda za a yi meye ne za a yi to ya zaka ka cewa zamani akwai zamanin da ba qur'ani ne ana gani ana fasadi ko auren yaya ko wani abu makamancin wannan ba za ka yi maganar komai ba to lalle ilalla wannan ma zai jawo maka mai masifa kuma in ya same ka ya samu al'umma an samu damuwa kenan Allah ka bamu da sauƙi ka mana mafita wa ƙala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari ya ce wa ya harimu alaihi alkazibu ƙarya ya haramta akan baligi wal gibatu da yin giba shine cin naman wani wan namimatu da an namimanci shine ɗaukan magana ka kai wannan wannan a kai wannan wal kibaru da girman kai wa shari'a wannan dan ganka hanya na wuce ban kula ka ba wannan wani abu ne daban amma kibaru shine girman kai wa shari'a a gaya maka ce to kafin sani ne wal ujubu ko jiji da kai wa shari'a war riya'u ko yi dan a gani shi ba zai taɓa yin abu don Allah ba a sai ya fuskanci kuna ko taimako ne sai ya fuskanta kawai kun zo kun taru gare shi ana neman tallafawansa ce to al'amarin sai dai ku yi haƙuri eh sai dai ku yi haƙuri abun ne sai a hankali muna jin daɗin ku zo ɗin to me ne damuwansa ya ga taron mutane sai ya ɗauka ya bar inda wanda abun ya shafa shugaban abun ko kuma liman zai shine zai je shi kada wurinsa to lalle ilalla sai ya ce maka damuwa ya yawa ba zai ba ku ko fiti to me yasa saboda riya shi damuwansa a ce yana yi shikenan ya huta da haka sai ka ga dan uwa ga dan uwa da ciki dan uwa fa suna ciki to dan yanzu ya zo ya ba dan uwansa ta goma shi rayuwa ko ya ba yar uwarsa ta goma shi rayuwa shi sai an yata ne ba ya yata ba sai ma wani waje can kana shi kuma wani na maka murna wani wallahi ya mun kaza kai kuma ka yaya matsala Allah ka bamu da sauki riya'u wasu ma'atu yi don aji ko kira'a ne mutum ka yi don Allah da ya halicce ka in ka zo ka zauna ka kama gengeda kira'a wai dan a ce ai kira'a sai wane ce to ka gama in an faɗan nan fa iya faɗan shi kenan ko ka ci riba ko an ci riba a kanka ko ma yaya ne dai in an faɗa an faɗa in ba faɗa ba shi kenan iya dai sakamakon ka kenan kuma ka ta kare a lahira dai baka da wani komai wal hasadu ko hasada hasada ba wai ni ma fa in samu irin naka ba ya zamanto kai ma baka da shi wannan shine hasada ba bahaushe ya ce hasada ga mai rabo taki haka yake ba ina to kaga bahaushe ma ba kenan wal buhudu ko ƙeta ƙeta mene ƙeta abun nan idan an yi kaza wanda zai samu wani abu a ciki to bari ya masa ƙeta ko ya samu ya gabayi da yawa Allah ya raba mu da masifa wa ru'yatul fadli ala al-ghairi da ganin shi kan kullun yafi wani yace ni ai bai bare ma hada kanshi da ni ba matsiyaci ma kaman wannan shi kan a rayuwarsa kullun a sama yake kaman wani aluja kuma kullun a ƙasa ya fake in da kaji mutum na faɗan haka to a ƙasa yake a babu ai mutane da za su ce ka wani ka akwai halin dattaku ko ba faɗa ba yace wane wane akwai jiji da kai in kana so ka ga kun zauna da shi lafiya ka tara masa ƙasa sai ya hau ya zauna da ke shi jaki ne Allah ka ba mu da sauki akwai wani bawan Allah sai da ya zo irin masu roƙon nan ya ce mai shanu yana so ya ɗan bashi wani abu ya ce mai shanu dubu ko mai shanu garke-garke mai kaza ya gama wasa shi ya gama komai ya ce to ya ce a gaya masa irin da ake shelanta wannan ya ce a ce mar gobe ya zo ya karbi daya a cikin shanu shi kenan ana nan washe gari ta kawai wance kaman sai kama hanya ya tafi ya je ce masa ya zo maganar da suka yi na sani ya ce yanzu kai tsakaninka da allah ina da shanayen to kaji da yaji zai karbi dai ba ya zo ba kuma shi haka ya dinka yi marban baɗu don me don a gan shi yana da girma ko ba da shi ba to da ya go kuma ya ce masa to ya zo maganan da suka yi tunda ya shelanta cewa a yan cewar gobe ya zo ya karbi guda daya ya zo kuma sai ya zamu ya ce masa to yanzu kai tsakaninka da Allah yana da shanu ya ce a to ai an faɗa ne don a girmama ya ce a to girman ka ai babu ai girman ba a samu matsala ba Allah ka bamu da sauki ru'yatul fadli alal ghairi masifa ne kullun kai ya zamanto ko magana ne fa ake a majalisa ba za ka ji muryan kowa ba yana shi kuma duk abin da ya faɗa wai ku yadda kawai shikenan idan mutum ya ce kai wannan al'amari to shikenan kun yi faɗa da shikenan ba za zauna lafiya ba Allah ka ba mu da sauki wal hamzu wal lamzu da kibce da yaface wal abasu da wasan banza in ka je abasu ba la'ibi bane na yara wanda za su yi daki daki ko su yi wani abu wannan wasa sunansa amma shi ba yi da laifin komai a wuri ya saboda yara suna wasan su ne amma abasu in ka je abasu to shine wasa na manya ga sunan sun girma bahaushe ma ya ce gashi ya girma a she kaman wawa kuma ko ya girma bai da hankali ne komai ake cewa to shine wanda shari'a ta ce wannan haram ne a wurin baligi wasu kuriyatu da cin fiska e ka san ba yadda iya da kai ka san ba yadda iya da kai sai ka faɗi abin da ko da akwai a jikinsa sai ka faɗa kuma ka mirsisi ba yadda za a yi da kai Allah ka ganar da mu sai ya ce albayan wanda ya sharha littafin adarin ya ce ya'ani annahu ya haramu alai alal mukallafi yana haramta akan baligi kasalatu shana'u salafa ɗabi'u munana guda uku kamar yaya sai ce allati hiya min afatin lisani waɗanda guba ne akan harci ya farko sai ce alkazibu ƙarya walgibatu da na? e walgibatu da giba shine cin naman wani wannamimatu da annamimanci wa'annan su ne guba da suke kan harci sai ce ammal kadhibu ya dauko ɗaya kenan ciki ko sai ce fahuwa min qabahihi zunubi yana ƙarya yana daga cikin munanan zunubi wa fawahishil uyubu yace a cikin alfashan ma yana da aibu ita ƙarya ko shi ce shi ƙarya ƙala ta'ala faɗin Allah madaukakin sarki innama yaftaril kadhiba yace kaga waɗanda zai kirkiri ƙarya abinda ba shi ba dalilinsa sai a kirkiro shi a faɗa yace alladhina la yu'minuna bi ayatillah ce duk wanda zaka je gange da ƙarya ce shine bai imani da ayoyin Allah ba ya samu matsala ko bai samu ba wala taqafu sai qur'ani yace da kai wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun yace ya rasulullahi karka tsayi ko karka aikata abinda baka da ilimi akai duk abin da baka san shi ba to jira ka sani inna sam'a yace don ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'ulan yace dukkan su wa'annan abun tambaya ne ai da su ne za a yi magana ko ko ba da su bane wa qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi yace wa iyyakum wal kadhib na hane ku na fore ku da karku yi ƙarya fa innal kadhiba ya hadi ilal fujur don shi ƙarya yana jefa mutum ko yana jansa zuwa ga fajircewa wal fujura i kuma fajircewa ya hadi ilal nari yana kai mutum zuwa ga wuta yace wa ma zalul abdu yace bawa ba zai gushe ba ya kadhibu yana ƙarya wa ya taharral kadhiba yana kirkiran ƙarya hatta yukuta ba inda Allahi kadhaban har sai an rubuta shi a wurin Allah shi makareci ne sai ka ji mutum an ce ni haka na ji ma abun ya ce me ya faru ya ce kaza da kaza da kaza da kaza ya ce wa ya gaya ma ya ce wani ya ce kash kamar magana na inda take me yasa saboda an riga an rubuta shi a sama makareci ne shi mala'iku sun san shi makareci ne to tilas mutanen duniya kuma da suke mu'amala da shi su san makareci ne shi in ka ji an fara gaya wa mutum haka to masifarsa ta kai masifa Allah ka warware mana wannan matsala Allah ka haɗa mu da rayuwa ta lahira lafiya duk abin da muke gidan duniya na laifi Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa Allah ka mana mafita to yanzu ga shi akan ƙarya ne fa ake ta wannan bayani sai mai littafi ya ce haza kaga wannan ina ji ban yi tsallake ba ko yawwa yace haza bayan ayoyi da hadisai nan da suka go ta yace to haza anan akwai wa'ansu ƙarya waɗanda suna da abun tambaya a kansu sai ce kamar wanne sai ce wal kadhibu haramun yin ƙarya haramun ne iza kana li batilin aw i'tida'i haqqa muslimin ya ce ƙarya haramun ne akan mutum in akan barna ne ko kuma don a ƙwace ko a sarayar da wani hakki na musulmi wannan ƙaryan haramun ne sai ya ce amma gashi ka ji wani wa ya kadhibu wajiban akwai inda kuma ƙarya zai zama wajibi sai kayi me wajibi kamar fa kai sallah kenan wajibi ne sai kayi kamar a ina sai ce fa in kari ruɓuyatul mazlumi liyuridu qatluhu ma'a ajazika anil me difa'i anhu yace inda yake zama ƙarya wajibi ka inkari ru'uyati na lillahi wa na raju yace ka inkari ru'uyati mazlumi yuradu qatluhu yace kamar cewan ka ƙaryata ganin wanda za a zalunce shi don wanda zai zaluntan ma'al'ajazika shi kan ya yi kai ba za ka iya kare an difa'i anhu baka za ka iya kare masa abinda wannan zalumi zai yi ba wa ƙadi arafta kuma bayan ka san makba'ahu wurin wuyan wannan me yasa kamar yanzu misali ka ga mutum da adda a zage tana yalƙi ya zo ya tambaye ka ni ka ga wane ne kuma ka gan shi ba ka ga wannan ya zo da gudu ya shiga bayan bulo ya shuru kawai sai ka ga sai ka gan shi shi da mun fitsararre ne a anguwa baya kowa ya san shi fitsararre ne kawai sai ka gan shi ya ya shawo kwana sai ka ce ka ga wane sai ka ce a ba ka gan shi ba saboda me ajazika gajiyawarka an difa'i anhu ba za ka iya kare masa wannan abun ba amma da kana da iko da ce to me na ganka da adda nan ya ce a babu da ce to bar nan kaga kana da iko ko kuma wane fito ina shi kake nema to sare shi kana da iko to sai ce ai wallahi dan an wannan bari kaga sai gaba kenan to kana da iko ko to amma a baka da wannan iko sai na aka ce tunda ka gajiya wurin kare masa kuma ka san inda ya buya din to wannan wajibi ne ka ce baka gan shi ba ɗaya kenan ko wa yakunul kadhibu manduban ƙarya tana iya zama mandubi ka ƙaulika likafirin muharibin kamar yadda misali an kama fursunan yaƙi an tabbatar tun da a yaƙi suke tsakaninsu da wannan gari da wannan gari ko ƙasa da ƙasa ko wani makamancin wannan an kama wani soja daga ciki ko an kama wani a ciki aka ce to meye ne ƙarfinku babu abun fa sai ka ce cap a yi ƙarfinmu ni kaina ban san iya ƙarfinmu ba don muna da igwa muna da rada muna da jirgin sama mai zubo wuta mil kaza kuma ko babu me yasa saboda ka jefa musu tsoro a zuciyarsu shine sai aka ce maka innal musulmi fi jaishi a ramramin wa kuwatil jabbarati ya ce kamar yanzu musulmi ya ce a cikin rundunar musulmi a rundunar yakin akwai muramram muramram wani kayan yaki ne mu ce da kai mu jajjawa ko kuma mizait wa kuwatin jabbara da wata jabbaratin da wani karfi na fajirci duk duniya idan muka sa ka a gaba ba wanda ya sai kwace ka kaman kai wannan bayani misali sai aka ce li'annal harba khud'atun wannan dalilin saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li'annal harba khud'atun ya ce kaga yaƙi ɗan yaudara ne kama ƙala alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya faɗa me yasa aka ce yaƙi ɗan yaudara ne dole ne ya zamanto ka yi tanadi wani ɗan uwanka bai sani ba kuma duk abin da za ka yi ka razana shi don ya yi jiya razana ba a haɗu ba ma haka ake so shi yasa ake son wanda zai yi kira ya zamanto yana yi da sauƙi saboda ba fa so ake azabtar da mutane ba a'a ba so ake ai so ake su bari ko yaƙi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kaga ya fita sanda suka ce ba zai yi ba shi ma bayan ba za su yi ba to shi ma ba zai yi ba yace a a nan kan Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu yace a an ba da izini ga waɗanda suka yi me ake yakan sunnan don an zalunce shi su me da martani Allah ka ganar da mu sai ce wal kadhibu mubahun akwai inda ƙarya zai zama halal me ne halal kamar yanzu misali abunda in ka yi ganin damanka in baka yi ba ba mai rubuta ma zunubi shine halal aiko iza kana li islahi bainan nasi idan ya kasance zaka shirya tsakanin mutane ne kamar misalin da muka yi kwanaki wani da wani ba sa ga ko ga maciji in ji ba haushe ko sai ka zo ka same shi ka ce wani yanzu nan muna magana da wani ya yanzu nan ta ina ka biyo ne ce ta nan na biyo mana yace yanzu nan muke magana da wani yake cewa yace ga ka can yanzu bai san meye bane har yanzu abun nan ya ki wucewa wai dan wannan sabanin da kuka tun shekara biyun da ya wuce nan fa al'amarin nan ya gagara ci ya gagara cinyewa na ce to me yasa ba zai tinkare ka yace yana ganin kamar ya tinkare ka ba za ka kula shi ba ko kuma wani abu makamancin wannan shi babban burin sa kawai in ya gani kan ku yi sallama ko da sallama ake ma ana wucewa ai yana da daɗi yace wanan yace yi yace ba shine wanda ya zage ni kaza kaza kaza ran nan ba a ce a'a yanzu to yanzu nan ai yanzu nan abin da muka yake shikenan sai kai sauri ka samu wancan din ma ka ce masa ai wani babban burinsa wai a gidan duniyar nan wai in yama sallama yana ganin ba za ka amsa ba shine kawai eh har ya manta da zagin na wanda ya ci haba da Allah abin da ya wuce kan bayar ga ya wuce ba shi ma yanzu ya yi laushi da Allah ji to shikenan kaga wannan zai tawo da niyan cewa zai yi masa sallama wannan kuma yana da niyan cewa an ce ba zai amsa ba to zai amsa kaga ka wannan islahin bainan nas kenan kayi sulhu tsakanin mutane cikin kwanciyar hankali to wannan ma halal ne waya kunu makaruhan ina iya zama makaruhi abun ki kalkadibi li zaujati kaman ƙarya wa matan aure wannan makaruhi ne an ki haka amma ka aikata shi ba za a rubuta ma zunubi ba dan kaga auren ka na yin tangal-tangal sai ka ce a to in Allah ya yarda ni ai abun da ma ya faru wannan sallan ba ku samu les ba sanda da ba da kudin fa kawai shi mai shagon sai Allah ya karbi kwanansa ayya Allah ji kanshi da rahama ka ce amin amin eh ha hankali Allah ya datar da mu don me don abun ta ya zama mata da dan sauki a rai to wannan yayi me aka ce makaruhun an ki haka din amma in an yi don a zauna lafiya ba za a rubuta maka zunubi ba to wannan su ne matakan ƙarya wanda aka ce ga sunan yadda suke tafiya kuma za ka yi iyakacin iyawanka don me don rayuwar ta zama da sauki Allah ka bamu da sauki Allah ka mana mafita yanzu anan gurin shari'a me ya bar maka yanzu da aka ce maka can da aka ce da aka ce kudu'a aka ce ai yaƙi kudu'a ne mene kudu'a da ake nufi shine ya dan yaudara ne ba haka ba shi yake faɗa ba dan yaudara ne wani lokaci sai na ali an zo za a yi wani yaƙi wani mutumi ne rab keke ga ƙarfi ga komi ya haɗa ga tsayi ga komai duk in ya fito ba a taransa sai ce to yau mu baraza za a yi kafin a fara yaƙin kuma da shi kowane sahabi in ji wane ne sai ya ce kai wane fa akwai aiki sai ya noge sai dina ali ya ce zai fito kawai yanzu da ali ya fito ya ce kai ina tausaya maka fa ya ce ha ya ce kai da za mu yaƙi da kai kai kaɗai ka ce ka fito ya za a yi wayan ya biyo ka ya juya ya ce ya ga waye ne ya biyo shi kafin ya juyo an cire markayi kudu'a kenan to haka kai za ka zauna ne kuma mubaraza ta yiwu Allah ka ganar da mu Allah ka bamu da sauki to wannan an gama maka dukkan wani abun da ya kasance don ka gane cewa musulunci sauki ne da shi musulunci kuma komi ya tattala shi in ga mutum na hayaniya cikin musulunci to bai gane ba ne sai aka ce ammal gibatu kaga an dauko na biyu kenan ko amma kaga giba fahiya zikiru akhaka mumina taqiya bima fihi wa huwa yakruhu sima'ahu iza balagahu ya ce me ya ce amma kaga giba fahiya zikiru a kaka shine ka kirayi dan uwanka bi ma'ana ka ambaci dan uwanka mumini ta ƙi bi ma fihi da abun yana tare da shi ko yana da katon kai ko yana da wani abu makamancin dai abu wanda in ka faɗa ba zai ji daɗi ba wa huwa ya karihu kuma yana jin baya so in an faɗa sima'a in dai abun ya isa iza balaga hu in har ya isa zuwa gare shi to baya son a faɗa ka san bahaushe ma yana da wani ya ce sunan na isa ko ana samu ina ya ce sunan na isa amma don me don kana samu matsala to wannan shine giba cin nama kenan wa illam yakun fihi ma qultahu to amma in ya kasance abun da ka faɗan baya tattare da shi faqadi ba hattahu to ka kirkira masa ƙarya waftaraita alaihi kadiban ka kirkiri ƙarya kuma ka lafta masa kaga wannan kuma daban in akwai abun a jikinsa ka faɗa ka ci namansa in babu abun a jikinsa ka faɗa ka masa ƙarya shari'a ba abin ma komai ba sai ce wa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle annabi tsira da amincin Allah ya kara tabbata gare shi kala ya ci wa sahabbai a ta da runa maligibatu ya ce shin kun san meye giba ƙalu sahabbai suka ce allahu wa rasuluhu a'lamu allah da manzonsa ne fi mu sani za a yi magana meye ne giba kenan ko lokaci ma aka mana jiki allah sarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zikiruka akaka bima yakarahu yace shine ka ambaci dan uwanka da abun da baya so ƙila sai ya ce ara aita iza fi akika ma a ƙulu ya ce bar labari bana to in har ya kasance a jikin ɗan uwan nakan akwai abun da yake ake faɗa ɗin ƙala in kana fihi ma ta ƙulu faƙaɗi tabtahu e to haƙiƙa ka ci namansa wa in lam yakun fihi ma ta ƙulu faƙaɗi bahattahu ya ce in kuma babu abun da yake jikin nashin da ka faɗa a jikinsa babu abun da ka faɗa ɗin to ka ƙirƙira masa ƙarya ba warware ma komai ba to a nan musulmi me ya ka rage masa abun da aka rage masa kawai ya bi amma ya ce yana da wayo to wayonsa ƙarewa za ta yi yana da dabara a ba yi da wani dabara kuma abun da za ka yi shine bi shari'a kawai duk abun da za ka aikata shi to shari'a ta rubuta ma yadda za ka yi sai dai baka sani ba nemi wanda ya sani shi yasa aka ce ma fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ka tambayi wanda bai ya sani fa in kun zan ba ku sani ba in za ka yi kaza ya to ni kan kazan nan kan miyaye ne sai a maka bayani shikenan ka je ka kama yi don kana neman lada ne aiko amma an ka kama yin rayuwarka yadda ka ga dama kuma ka ce kayi din to ku shiga wuta kuma wallahi ba za a ce ma komai ba mai na ga anan za mu tsaya saboda na ga lokacin ya kawo jiki yanzu har bakwai da minti takwas na gani in akwai tambayoyi sai mu dan amsa abin da Allah ya kaddare mu da sani sa'an nan sai mu bar shi kuma anan sai wani sati in Allah ya nuna mana in Allah ya datar da mu uhum. Allah ya mana mafita kusa ko nesa abinda muka faɗa daidai Allah ya ɗora mana a mizani na'am ko mai tambaya wa alaikum salam wa rahmatullah na'am mm na'am an ce idan kana sallah a waje kamar waje eh wani ya ya wuce ta gabanka sai ma duk mace kamar mace haka eh sai mu zo shi ta gaban ka Mm.
sai ta baci to me bata ma sallan kenan shi ne nake shine kai ma kake tunani ko to abin da ake nufi shine na farko idan za ka yi sallah abin da shari'a take so ka yi kafin wannan maganan tukuna shine ka sa satara in ba a bayan liman kake ba sataran nan abin da ake sa shi shine ana sa shi ne mafi karancinsa shine zira'i ɗaya mafi sirancin shi kuma gilazu rumhil kaurin sandan mashi tsayi dulan wurin tsayi an gaya maka daman kare wuce zira'i Bi misali karan kare ya kasa da zira'i amma don ya fi zira'i ko sama yake tokara ba wani abu kauri kuma an ce maka kare ya karanci daga me sandan mashi saboda duk wanda zai wuce ya gano kuma za ka sa ne da inda kake tsaye zuwa inda goshinka zai kai ba za ka tafi can yanzu ka je ka sa sataranka ba kawai shikenan kai ana so in kai haka da hannunka ya zamanto mutum ba zai samu hanyar wucewa ba tsakaninsa da sataranka abin da ake bukata kenan idan mutum ya zo ya wuce gaba gare ka akwai magana guda biyu ko uku ma idan kai ne ya kamata kar ka tsaya a wajen kuma ka tsaya a wajen to don ya wuce ta gaban ka laifi na kanka idan a'a kai ma ba yadda za ka yi nan ne wurin tsayuwar to shi ya tsaya har ka idar da sallah in yana cikin damuwa da matsalar da ba zai iya tsayawa ba ya zo ya wuce ta gaba gare ka saboda damuwarsa to za ka samu zai samu rangwamen zunubi saboda me saboda yana da damuwar da ba zai yiwu ba fitsari ne ya matsa shi ko amai ne yake bakinsa kaga ba zai zuba a masallaci ba amma mun gane wannan sai ya zo ya wuce don mutum ya zo ya wuce gaba gare ka kai abin da aka ce daman za ka yi shine in za ka yi sallah inda za ka sujjada nan ne wurin kallonka ba ce ka kalli wanda yake wucewa ba amma mun gane wannan magana ko to don mutum ya zo ya wuce gaba gare ka bai zaman tuba sallar ka ta ɓaci ba sai dai in kai ka ɓata sallar ka da kanka amma wucewa gaba gare ka ba za ta ɓata ma sallah ba sai dai me kai ka ɓata kayanka da kanka Allah ya ganar da mu ya mana mafita Allah ba mu ikon bin dokokinsa na'am abinda muka faɗa daidai Allah ɗora mana miza ne abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana abinda muka haifa da wanda za mu haifa nan gaba Allah ka musu albarka waɗanda suka kangare ya Allah ka dawo da su kan hanya Allah ya rufa mana asiri kusa da nesa ya zaunar da mu a rayuwar mu lafiya kalau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh